إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atul musulmin gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke angul karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata shidda ga wata na jumadal ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da 23 ga wata na harko shekara 2018 a yau za mu yi darasi na 128 cikin littayi alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab aziz kahinan tambaya wadda suka zo bayan darasin wancan 127 za mu tashi ko? 127 to 127 tambaya ta harko mas'alar mutum zai iya yin sallah inda ake ja wurin asir cewa wasu zaka kanin sun yi mutum ya shuru baki bai motsawa kuma yana karatu a zuci yan da ake bayanin asir cewa ba ana nihin ba yin karatu a baki a zuciya in dai karatu ne za a yi dole halshe lebe sai ya motsa halshe da lebe sai sun yi aiki akwai ruwa ya disa kudusi da mutane ke ba labarin Allah subhanahu ta'ala yana magana game da bawa ya ce ma har ka tabi shafatahu a cikin sharaɗin akwai halshe ma'ana lebe ya aiki ba haka ba kurin a zuci karatu a zuci ba a kira shi kyara a hidda tafakkur kurin kayi tunani kurin kayi tafakkur kan wasu ayoyin Allah sauransu ma ba a kiran shi kira'a ko karatu ko tasbihi ko duk azkar ba azkar da zuciya dole halishe da lebe su yi aiki illa ba dole wanda sai an bayyana ayi a ƙasa ƙasa amma cewa ko da zuciya sai da kuma sallakin kuma wai ruga laku ba baki arhi wannan gaskiya ba karatu ne ba ba karatu dole a gyara masalar ta biyu mun yi magana kan sujudu sahwi kan masala ta akan samu mutum ya shiga wani rudu misali ya bar zama na harkokin kuma ya zo ya zamana wurin da ba wurin zama ba misali ya tahiya shi na ake cewa manza da auna ƙasa manza da mana ƙasa wa zada a fi margiya suna ce shi mana hukumcin wanda ya ƙari ya daɗe to ganin ba a ma sallah sujuda guda biyu ba su jira sahabi guda biyu su jira sahabi daya ake to a nan abinda kamar da yake cikin yi malakiya kuma ba wani matsala kan shi cewa an kai su jira kabili ta yi kurin ka yi ƙari ka yi daɗi to an kai kabili shi kenan ta isan maka magana kenan ba wani matsala kan wannan mas'ala ta illa kuma mas'ala ta yin sujudu sahawi akan nafila nafila tana da bambanci akwai misali kaga misali ko da masu ganin bayyanawa ana sujada kabili ko magana karatun sura ita nafila kaga dan kabarin bayyanawa ko magana asir cewa ko magana ko magana mai yake cewa karatun sura irin da suke kawo a cikin farilla bata da wannan matsalolin misali ita nafila ko da misali na tashi a wajen zama raka'a biyu salama ko hena meki ba wani matsala komi sai in ci gaba da sallata in kawo raka a hudu daidai in zamna in yi tahiya ba kawul ba badi sau ya tabbata wata rana namsar wata rana manzala wata rana yana haka nan yana yin raka a hudu a kuma sallu na filon na rawatib ya raka a hudu ya zama guda wata rana yayi kenan babu wani matsala wanda za a ci ai sujudu sahawi irin na farilla kenan akwai su bambanci nafila da farilla wajen yin sujudu sahawi kenan anan ba a mata amma misali yanzu misali na sajada uku akan kaga wannan dole a mata na tashi tsaye na dawo wajen misali na misali wajen wajen misali ina da sujuda ɗaya na tashi na dawo ire dan wannan ya ai sujudu sahawi dan ba a yin misali tsayuwa bi a raka daya ire iren wannan amma dai bata matsala ga sai irin na farilla ita nafila sai kuma bayani na cewa inda mutum a wannan bayani da muka yi wannan wuraren da aka ambata su ne ya ayyana ka yi wannan abin da aka ambata na sujuda sahawi ko kabili sauran wurare in ka yi kabilin ko ba a da a wajen kowanne sallah ta yi ba a cewa sallah ta ɓaci ba amma ga abin da ya dace a yi auri kaza amma wannan da aka samu sujuda sahawi an yi ta ba ta sallah ta ɓaci a takaici ba ba ta ce sallah ta ɓaci ba ta yi ba sai za mu tashi insha Allah a karatunmu na 127 a samaru ƙabala buduyu salahi maganar ɗiyan itace sai da cikin kasuwancin abinda bai halitta bane ba a yi ake ka muke ciki hanzu mun ƙare bayani na ga mun yi akamu da dama a cikin karatunmu tun daga bayani na sai da giya sai da inabi ga mai sai da giya sai da kayan kiɗa da bushe-bushe sai da kayan kiɗa kenan da magana sai da musse da alhanzir da gumaka da magana ta magana sai da jini da magana sai da kare in ba wanda aka bada uzuni ba da magana ta sai da musa da magana ta sai da kayan da ake kirkira ake sakawa ko ake sorantawa da hannu sai yanzu muke na tara a samar kabala budu salahi sai da ɗiyan itace kahin na nashi ta bayyana mana tabbatar da ya nana ba wani matsala komi a kan shi an anas bin malik radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an bai'i thamara hatta yabdu salahuha wa an an-nakhli hatta yazhu qil wa ma yazhu qal yahmaru aw yasfaru eh yahmaru aw yasfaru yasfaru ba abin da daga anas bin malik anas bin malik ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bai samara sai da ɗiyan itace hatta ya budu salahuwa sai ta bayyana ya zama to kenan na nashi ta bayyana ya zama to kenan dabino ne ko inabi ne ya tabbata wa anin nakhali nan samara kenan bai kayyade ba kurin duk ɗiyan itace haka wa anin nakhali haka ɗiyan mana iccen dabino hatta ya zuhu sai shi sai ya yi ja kenan ya yi shi ne yake tambaya wa ma ya zuhu duk da kaga kalmar larabci da amma ba kuwa san kalmar ba da ya ce wa hatta ya zuhu yau nake tare sama mai yau ma ya zuhu ya hammaru wa ya sufaru ya hammaru wa ya sufaru kenan ya yi ja ko ya yi aka ce sufaru kamar nau'i na ja inda yake da duhu ba ja ba wurba kenan kalmar dai wannan ta magana sai ya ja ma'ana inda da dabino kenan ya fara ja ta kon kenan ana iya sai da wannan halin wa anhu wata ruwaya daga Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar hatta tuzhi fa qila lahu wa ma tuzhi qala hatta tamar tahammar fa qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه أنس بن مالك بعد labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin ɗiyan itace yace hatta tuzhi yau ne ce ma tuzhi me tuzhi yace hatta tahmaru tahmaru ma'ana ya ta ja shi yasa kenan a takina tabbatar da kenan ba wani alloba kurin ta zama da binuwa bayan haka sai manzana sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ra'aita idan mana Allahu thamara kaban labari wani idan ɗiyan itacen da aka saida ba sanana ba sai Allah ya hana ba kayanta ne ta lalace kayan ɗiyan itacen sanana ya lalace bima ya akhuz ahadukum mal akhi dan akan menene zaka amshi kunnan wanka tunda abin bai yi ba kace kenan ya asara tunda ka saida mishi shi ya asara shi sai aka hana ka saida mishi kahin yana iyayewa samu ta alloba abin ya lalace kenan ba ka saida ba a halin da bai nana ba magana kenan muna maganar ɗiyan itace sai ya ce kuma azar ƙabla shi da hubbihi ka habbihi ɗiyan ita mana tsaba tsaba hatsi dawa shinkawa dai masu tsaba su ma an hana sai da su amma ƙabla shi da habbihi kayan tsabar tanana kenan ya fara kamawa dan kana gauga kai ka sai da haka dan ce daga bayan yana naka ne ka saya kamar zaman modu ce kenan shi ma an hana shi ma dai hujja kan haka an ibn umar wannan ruwa da makaranta imam bukhari ya roto muslim ya roto zaka imam nasa'i kuma ga wata ruwaya wadda ita ma kan mas'ala ce ta tabbata wanda imam muslim ya roto haka abu da tirmidhi zaka imam nasa'i ta tabbata din yace an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in nakhli hatta yazhu wa an sumbuli hatta hatta yabayadda yabayadda hatta yabayadda ina ji tazo hatta yabayadda wa ya'man al'ahata wa ya'mal aha nahl ba'iya wal mushtari ibn umar ke cewa manzana sallallahu alaihi wasallam na an bi nakhali hatta yazu ya hana sai da dabinuwa sai ta ja wa an sumbili hatta yabyadda haka sumbul din mai zangarniya dawa hatsi duka masu zangarniya hatta yabyadda yabyadda ma'ana sai ya kare ya hori kenan ya ɗauki tsaba shi ya caka tab shi na tare yadda ya hori kenan alama ce ta ya nana kenan ya huta daga tsanwa zuwa hori kenan ya zama kenan tsaba cikakka wa ya amana aha an amince wata duk wata alluba ba ta taba shi ba to wannan yin haka na nahal ba'i wal mushtari an hana shi mai saidawa an hana ya saida kai ma mai saye an hana ka saya kenan kowa ana mai laihi ne ba mai saida ba kadai wanda zai ci riba har kai ma da ka taimaka kai ba kana cikin an hana kin duka laihi ne ba yi daga cikin abin da aka hana a saida kullu ma haruma min al-at'ima wal ashriba wal albisa wa nahwiha haka dukkan abin da aka haramta a ci dukkan abin da aka haramta a sha dukkan abin da aka haramta a sa dukkan su da abin da san haramu ne a ci ba ka saida ba haramu ne a sha ba ka saida ba haramu ne a sa ba ka saida ba sai da an ci yan abu ne wanda yake da hanya biyu kashi biyu ake cewa tun wanda zai wancan yanzu kan muka muka misali sai da hatsi ko dawa ga mai kamfanin giya amma kaga sai da wa mai can abinci ga ba lahi bane ba haka da aka yi bayani na na na maganar jaki sai da wa masu cin jakuna ko masu sai da masu cin jakuna haramu ne amma ka sai da mai hawa ya je gona ya aiki ga halaka ne ba shi ba shi ma hujja da ya hujje kan haka sai ce an ibn abbas qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allah idha harrama ala qaumin akala shay'in harrama alaihim thamanahu domin manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce idan allah ya haramta wa mutane wani abu su ci shi haramu ne su ci shi to haka ya haramta musu kudin wannan abin kenan ya hana su sai da su ci wannan kudin ta kenan duk abin da kasan sai yake ma bayani wannan yanzu na takaice dukkan abin da kasan haramu ne a ci ko a sha ko a sa ba ka sai da mai wannan abin an ka sai da ka ilai sai libasun nisa'i allazi la tatawaffaru fi shurut jilbab ash-shar'i nan tuhar mata wadda bata cika ba sharuɗa na sharaɗin jilbabi na shari'a nan tailoli kenan ko masu shaguna wannan mushkilar shi abu ne mai shace mai kashi biyu a yanzu akwai kaya wanda an san bisiri al'aura ba wanda mata mata za ta sa a cikin gidanta ta yi kwalliya ga mijinta akwai wani abu an ce ba don yahudu al'aura ba ka sai da ko ba ka sai da ko ka ba ka dimka ba amma misali irin wanda kace wannan hijabin da kace a soki shari'a wannan hijabi ne da sunan hijabi kuma bai riya sutura kaga bai dace ba ka sai da shi tunda shi kurin na sa shi kurin bai taka da sunan tuwa ce kuma amma kuma tuwa bace ba sunan tuwa aka sashi hijabi aka sashi hijabi ne amma ba hijabi bane ba amma ka duk wani kaya kana iya tawilin iya mace sa a gida ka amma duk kaya ma kuma da ka sa wannan kayan sa irin masu sa su hoto wajen gwada ne kwalliya da ka ba ka taɓa ka shi ba na kansare wannan kayan wuta ne a waje ake bayyana shi kuma ya bayyana da al'aura ke mai kwanta ka sai da shi ba amma kayan da irin na gida ne ko da ba su sai al'aura ba ana sa a gida a yado to amma kayan da ya tabbata wannan kurin kaya ne na na sawa a waje kuma suna bayyanar da sutura to bi halitta ka sai da ko ka dimka yace li'anna bai'ahu yushi'u fahishata fil ladzina amanu domin sai da irin wa'annan kaya wanda suke za su bayanar da al'aura da sunan kuma sutura iya sai da shi iya cikin yada alfasha a cikin masu imani shi kuma wa karkara ta'ala wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan Allah mai girma da buwa yana cewa ku yi taimakon juna ku taimaka cikin dukkan abin da yake na kyautatawa da tsoron Allah amma wala ta'awanu 'ala al-ismi wal kaku taimaka duk abin da yake na saban Allah da taka doka ta Allah kaku taimaka wa qal kuma yace ga Allah mai girman da buwa yana cewa innal ladhina yuhibbuna an tashia fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun 'alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun kuma ya kafa ta Allah subhanahu wataala inda Allah mai girman da buwa yake cewa wa'inda ke so innal ladhina yuhibbuna an tashia fahisha waɗanda suke son alfasha ta yadu fillazi na amanu a cikin masu imani kenan kamar wanda kamar goyon bayan abin kenan to wannan duk mai son ma ba shi bai iya so ta yadu ko mai yada ta alata lahum azabun alimun fi duniya wal akhirah suna da azaba mai tsanani duniya da akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah shi ya san komai ku ba ku san wani abu ku san komai ba kin Allah shi ne kin Allah shi ya san abin da amane ku ko cutar da ku kin an ga muku nan kakku ya kana sai magana wannan ta kare babu na magana haramta abinda haramta sai da abinda aka haramta kasuwanci da abinda aka haramta a sai da kai sai alkhiyar can ba mini maganar zaɓi na kasuwanci ka saya na sai da maka aka ba da wani dama inda ana tare akwai damar zaɓi in hasa ko kai ka hasa mai alkhiyar ya ce ta'arifu ta'arifin ce karantar da kai me kalma ta alkhiyar a larabci an haka ce alkhiyar me ake ni aka kawo ta anan aka mata babi na musamman alkhiyar ya ce huwa talabul khairul amraini min al-imda'i aw ilgha shine neman hiyayyen al'amari guda biyu min al-imda'i aw ilgha aw ilgha eh nan menene cewa mahiyicin al'amari guda biyu ya ce nazartarwa ko na jeho na yaddawa ma'ana zai yi ni in hwasa cinikin mun yi cinikin ni in hwasa ta fi gyara ne bayan na saya ko ko shi mai saidawa bayan ya saida ya gaskiya cinikin wanda ya hwasa ya gyara shi wannan shine zaben hiyayyen al'amari a wajen mutum guda ko a ci gaba da cinikin a tabbatar da shi ta gyara kowa ko ta gyara ɗaya ba ta gyara ɗaya ba shi shi alkhiyar zaɓi a baka zaɓi kana da dama ya tabbata shine kenan kana da dama ka ce biye ba shine alkhiyar ba kowa zaɓi a samu shi ma kenan ba kala ɗaya ba ne sun zai kai maka kasan kala uku na alkhiyar hece na harko khiyarul majalis zaɓi na mazaunin da aka ƙulla ciniki wa yi subutul muta'aƙidai ne min hina la'aƙad ila an yi tafarraka malam ya tabaya'a ala Allah khiyara أو يسقطه بعد العقد أو يسقطه أحدهما فيسقط حقه ويبقى الحق الآخر na farko cewa ya tawaye sabitun alƙadai ne minahin al'aƙad shi alkhiyar zaɓi ya tabbata haƙƙi ne na dukkan masu ƙulla ciniki biyu tun daga lokacin ƙulla cinikin na saya ka saida ila an tafarqa hasarabu misali ka shigo kantin shi ne ka saya kana tattara kayan ko ka bada kuɗi kana shirin kuna wata hira ba karbu ba ka wutar kanti ba ko kuwa a titi ka tsare shi kuna cikin jirgin kun kare ka wuta kuɗi ka bashi kayan ka ɗauka kayan ya tahi kenan kayan dai ku rabu ɗaya a ciki mai saye iya ce ya fasa kai ban kuɗi na kai mai sai da kana ganin kayi wannan kayan kuɗa an cire kuɗin ba na kana to a wannan abin da ke ni a duka wannan kai mai saidawa da mai sai ya ce ya fasa dan ya ba kuɗi baka da haƙi ka ce na ƙi aka biya ne in ka rike kuɗi ka ci kai zalunci ka ci haƙin da ba naka ba in ka rike dan an ba kuɗi ka ci ai an ƙare ciniki har na baka da sima har na baka da si a mutuka kuna tare akwai haƙƙi ce ya fasa haka kai mai saya ka saya ya baka ka rike ka sa aljuma ko ka ɗar me ya ce kai malam bana kana na fasa ba ka ce a na biya ka an ƙare kai ma ce ka tahi ko guda mai shari'a zamani ka ce ai kai wata doka ka mai lauya to kai ma san haƙƙin da ba naka ba magana kenan ya ce malam ya tabaya'a ala Allah khiyar amma wannan magana ta kowa iya da zaɓi tana nan a kul inda dama asalin cinikin ba a yi shi ba a kan to za mu yi ciniki in ka saya na saida maka ba dama ka ce ka wasa ba ka saya ko ba kawai ce ka san ka da tare ciniki da yawan shawara na nan yawan yawan dimuwa in ka saya an kare ko in ka saya babu ka baka zabi ka kare ko ya ce ya riga sai ka ciniki akan haka to wannan kenan daga baya baiwa in dawo in ce na wasa ya ka ce an akwai aibu wannan wannan kuma daban zamu ganshi an aibu ne haka da kun baka zaba ka ci kun haka nan gurin ka ce kun ka wasa in dai an yi maganar babu zabi baka tare ciniki in ka saya ka saya baka tare mun ciniki ba yace amince ya ka ciniki to wannan shikenan ko da ana nan wuri guda aka shiga hira bai ce bai ce ya wasa ka bai a da mun kare kai aw yusqitahu ba'da al-aqd ko kuwa bayan an kare ciniki ka saya na sai da maka farko ba a yi ba to amma gan mun kare cinikin ka yi mu rabin to wannan cinikin namu ya kare ko dan ka aje yanzu zama muna hira ka tuce ni ka ce mun ka kawo sakon kan ya haka tana wuri guda ne a ciniki da muke yanzu iya an kare ko ba zabi ko to hemu jigana da ba ta iya wa in tsaya ana wani ciniki ina wata hira ka dauko mun da ka kawo sa ana irin abin to za mu yi wani cikin mun ƙara duk da ta harko ba a harkon ciniki ba mu aje magana ba ba zabi amma bayan mun kullum ma muna ta kaiwa ne wani ciniki na wani muka da kawa ba magana ko baya ko ka amince to shi su a cigaba da hira misali muna tare wuri guda iya ayi awon wannan hira a wuri guda amma babu wani abu iya yawa an awon muka muna tare ko awon muna ana hira can daga ba iya yawa saka shawara to amma aka ce a to wannan cinikin namu ya kare ko ba zabi ko kace ka amince ya amince shi ke to a cigaba da hira to gaba bai zama ce aya hasa magana kenan aw yusqitahu ahaduhuma fa yusqita haqqahu fa yusqita haqquhu wa yabqa haqqul akhar ko ko daya ana iya duk abin zabi shi ɗaya zai ce misali mai saidawa kaɗai zai ce to ni wa in na saida kayana ba magana ka komo daga baya ka ce ka wasawa shi mai saidawa he mai sai ce amince to a nan shi mai sai bai damar ya komo daga baya ce bai daba amma shi mai sai da ya iya cewa wasa tunda shi ce zuba ni duka ba ni ne na rawar shaɗan ka amince ya ce ka amince to a nan kenan haƙƙin ɗaya ne na ɗaya ɗaya ya ɗauki magana ya ɗauki haƙƙin shi da yake da shi na zaɓi ya ce ya bari to a kenan a takaici na abin so ya kama kurin shi dai in aka yi ciniki wuri guda kowa iya da damar ya ce ya fasa ko ciniki ya yi in dai ana wuri guda sai dai in wannan haƙƙin da aka baku kun doke wa junan kowa ce ya bar shi ko ɗaya ya ce ya bar nashi wannan kuma daban amma da kana da wannan haƙƙin matuƙa ba a kawo wani haɗin ɗari ba wanda ɗaya ya ɗauke nashi ko kuwa ce dukkan gaba ɗaya yanzu wani abun wani haƙƙin da muke da shi duka an bar shi ciniki aka ƙare an ƙare wannan shi kenan hujjar haka sai kawo ruwaya wadda bukhari ya kawo musulmi ya kawo haka imamun nasa'i عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع هذه مغنى abdullahi bin umar radiyallahu anhu yake cewa ya samu wani labarin ya samo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake cewa idza tabaya'a ar-rajulan idan mutum biyu an kawo mazaje guda biyu hatta da mata daɗe ne ana rinjayar da kalmar maza ce idan mutum biyu za mu ce suka yi ciniki fa kullu wahidin minhuma bil khiyar dukkan ɗayan mutanen guda biyu kowa iya da zaɓi ya tabbatar ko a fasa malam ya tafarraka wa kana jami'a matuka ba su rabu ba inda suna tare kowa iya da haƙƙi ya ta da wannan ciniki da aka yi au yi khayyaru a hadu mal'akar ko ɗaya zai ce ɗaya yake da zaɓana ɗaya ba ɗaya zaɓi ma'ana ya ce to wannan cinikin da muka yi har yaushe ma koyaushe ne ma kurin na baka zaɓi kana tada misali ka wani muka bayani a baya ɗaya ya ce shi haƙƙin shi na zaɓi ya bari mana ni ba zan tada ba ni dai ni dai ban da tadawa eh ko da bai da kyau misali a ban tana kyau da ban aibu zan zan wai wani sai kana bai kyau ya ma zancen musulunci bai da san banza ba akwai magana gaba wannan dai kudin na niyyar fasa ya kudin ba dalilin komi na illa nan ba nan fasa shi ta illa inda illa za mu je ga nan akwai daban ne inda illa wannan magana ko ra'ayi ne kun sake ra'ayi ko kayan mutsada ko sai ina bukata da kudin shine in fasa haka kurin babu aibu abu in aibu daban ne aibu wannan daban zamu gama nan gaban insha Allah yace kenan eh yace in suka yi haka fa'in hayyar hadumul akar fata baya alalaka in ɗaya ba ɗaya zaɓin wannan na lokacin da ya so a nan faƙada wa jabal bai ciniki ya tabbata ya ƙare ba magana a tada daga baya wa in ta farraƙa ba da an ta baya in suka rabu bayan sun ƙulla ciniki sai aka rabu walam ya turuk wahidu min humul bai ɗaya bai hasa ba aka rabu akan haka faƙada wa jabal bai ciniki ya ƙare ba mai tadawa magana kenan inda aka rabu to shi kenan tunan ganin masala ce shari'iyya an shar'anta na musallam ya maganar in kuka yi ciniki da mutum in dai kuna tare ɗaya ya iya hasawa to nan kashe zai zo na hana yaudara ka aje tun da kai kasan haka ka da kai kawo kan shi daga ba da kuɗi ka tsere kai wuf ka tsere don ku rabu a ce ciniki ya kare kenan kawo kan shi an kare ka ce ai dama an ce to mun mun kare eh da ka tsere kurin kamar da baraka sulbe a kaka haka nan magana kenan yace wa taharimu al furqatu min al majlis khashyat al istiqala an haramta ka ta ka rabu da wurin dan tsoron ta da ciniki shi istiqala istiqala an haramta maka rabuwa da wannan wurin ka huta da misali da kantina ka huta da gawa ka gano ka hankara ka tsere to wannan haramu ne ka bar wannan wurin kulla ciniki don tsoranta da ciniki shi ma ga hujja kan haka ya karuwa yadda ashabu sunan su kawo su abu dawud tirmizi na sa'ibin majah duka arba'a kiwon sun kawo ashabu sunan يتي أنا عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذن صلى الله عليه وسلم يتي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله من ذن صلى الله عليه وسلم يتي البيعان بالخيار ما سيد ما سيد وابو دابيو kowa iya da zaɓi na tada ciniki malam ya tafarraka matuƙa ba a rabu ba hecha illa an takun safaka ta khiyar sai in cinikin da aka yi ciniki ne na ka ba mutum zaɓi hal abada ko misali wata guda ko kwana kaza to wannan dama an rabu da zaɓi wanda ba na nan ba har a gaba kana zaɓi to wannan in wannan ne ko da an rabu kenan wannan magana tana nan amma matuƙa ba magana ba magana zaɓi aka rabu to ciniki ya ƙare sai ya ce falahin lau bai halitta ga mutum an yi fari ka sahiba kenan mai saye ne ko mai saidawa bai kamata bai rabu da dan uwan shi hashe ta aji sakila don tsoron ya tada ciniki bai halitta ka tsere ka mai dabara a rabu don ka tabbatar ciniki ai ya tsulu fasahal a karma dan magana ita an sakila ma fasahal an sakila ma tafsirin ta ne mai ma'ana tsoron tsoron ita da ciniki hashe ta an sakila a ya tsalubu fasakal aqad shine neman warware cinikin khashiyata an yastaqila wuri sama fasara kin a ya tsalubu fasakal aqad kina dan tsoron kai ya nemi a bude ciniki ka tsere shi aka hana ka yanzu ne duk muna cikin kashi na harko na zabi duk mai ciniki mai saye mai saidawa in dai aka rabu babu wani magana to ciniki ya kare ba mai uzinin tadawa nan an yi maganar uzinin tada babu haƙƙi ne ba ka da shi to amma shin haramu ne in komo bayan na biya na huta ciniki ya kullu haramu ne in kuma ce kai malam da Allah ni wannan kaya wadan sai gaskiya ina bukatar gudun gaskiya ko ina gaskiya mutsara ka ban kuɗi na to anan ba laihi ba ne illa haƙƙi ne ba shi da shi na ba shi kuɗin shi amma shi wanda yake mai kayan wani kalma tada in ya ce shi kenan ga kawo bana bana kana ga kudinka ana har ma annabi sallallahu ya yi addu'a ya yi bayanin cewa duk wanda ya amshi karbi tada ciniki dan uwan shi dan uwan mutum kasira mai kaya ya bukata a tada cinikin ka yarda ka bashi kai ma Allah zai tsallake kan bai kama kan wasu kurakuranka zai bar zai gahe maka wasu kurakure ba zai kama ka kansa ba akwai addu'a kan haka wannan akwai wata gara basa ta ka yardan ka tada mutum kace a dani an kare haƙi da an kare kunna kiya to kai ma ka tausaya eh akwai matsala iya gaba ya tuna ya kudin da ya kashe gaba daya akwai matsala gida misali kaga yannan ka taimaka kaga ce a amma kace baka yadda ba kamar iya kana bukata iya kai ma akwai matsala kudin daman kanka ya zahi ka shiga matsala ka samu ka saida yanzu ka samu kudin bukata kai ma ka ga akwai matsala to ba ci an ka hana a ce kalai a ba ni ma ka sa ni ma ni ma abin da koro kashi koro ne tun an kare shi kenan ba zama kudi wallahi ba a ci kalai kama amma inda dama ka ba shi dama ka mai da mai kudin shi ka kyauta kai ma Allah zai tsallake su kula kuran ka ba zai kama kakan su ba sai ya ce khiyarul shar khiyarul shar khiyarul shar nan zaɓi wanda babu shi asali amma an kawo shar'i a wajen ciniki a kan shi yake ma tafsirin wannan kalma ta khiyarul shar ya ce wa huwa an ya sharita aw ahaduhuma al khiyar ila muddatin ma'luma fasihu wa in talat al mudda nan da aka zo ciniki ana iyawa da ni mai saidawa da kai mai sai to bana za mu yi wannan cinikin amma ni da kai daga nan zuwa wata guda ko shekara duk wanda ya ga damar hwasa a tada ciniki iya da dama ka amince na amince daga nan tsawon shekara duk a cikin wanda ya so a tada iya da kowa a gude wace ma amince shara ta yarda duk abin da muka ajiye ko ko a shi ɗaya zai ce to wancan da muka da wani ni wani ka yarda daga nan har wata guda zan iya tada da bukaci kuɗi zuwa masu kuɗi ni ɗaya zan kawo ni ɗaya haka nan ba kai ba ni ni zan kawo magana ɗaya bangare ya kawo ɗaya ce ya amince shikenan shi wannan ɗayan da aka amincewa a wajen ƙulla ciniki iya dama a wani tsawon lokacin wannan ya goma ce ya wasa amma kai baka kai da baka shi ba an gane magana ko bangare ɗaya yana iya ce mazanin mai sai da mai saidawa yana yiwa shi mai saidawan ya ce wani gashi na saida makana a jaka kaza amma daga nan wata guda in na ga ina bukatar wannan kayan iya damar kudi bin bukatar tsarin saida in na bukata zan zo in tare ciki wannan iya tashi kace ka amince ni na dama zo in ce amma kai baka zo ka ce ba ba kudi na yanci a ni ba mai kai ba bakan haƙƙin ni ina da haƙƙin ce a bani amma kai ka haƙƙin ce a bani dan ni ne ka sharadi amma mu daga kowa ce a da kalmata guda kowa a cikin mu iya da dama ya tada ciniki an ga haka an yarda shine yace wa an ya sharita su biyun kowa ya ka sharadi aw ahadu ko ɗaya biyun ɗaya ya kawo sharadi ya ka alkhiyar lamuratin ma'aluma zuwa wata mudda sananna kwana sati wata guda da aka yade ya ce fasihu wannan cinikin ya yi wa in talatar mudda ko da tsawon lokaci da aka aje nan ba ku da iyaka ko shekara da misali za a iya aje wa ka amince ko amince ko amince ba matsala bace ba wannan shine da an a ciniki aka yi ba wani lafiya kan haka tsakani ga Allah na tada ciniki amma na akwai wani abu zai shigo mutane neman dabara ta cuta ga kayana duk da na san baka ban kuɗi da ruwa ba yin ce ka sayi wannan kaya nawa misali inji gare ni na san kuɗi bana kuɗi ka saya shika ɗari amma daga nan wata guda wata in samu zan zo tada an yarda amma abin da bai yi wa yadda suke yi suma yan damara yan cuta eh an an zo sayan misali kayan misali jika ɗari yake ka gane ya sai ma shi misali jika 150 kenan a nan dalilin mai aka ce an ka zo sai ya ce tunciniki za a yawa na jika 100 zan baka jika 100 zan baka ha gane ai a nan shi da ka jima ya karya ma kayan abin da ke anan bai canzuwa na magana abin a hili in dai aka cinikin ba a zama daga a saka sabon ciniki don misali don kan sai da ma kaya misali don bashi ne don ina son kaya na wata ran sai ina gida misali ina da gida wani son mutum gida kai kana da kudi he in zo mu ciniki da kai amma daga nan wata guda nisan guza za mu ita dawa an yarda amma ka a zo sai da gida ka karya min gida nan ba da ba a ciniki za a tada kuɗin miliyan ɗaya na baka miliyan ɗaya za ka mai domini ma'ana kamshi gidanka dan anan aka kowa zama kake kun kowace dama kai zaka nan ya samu cuta a ta mutane da ko ne iya misali iya da gidan shi iya so iya son kuɗi bai zai samu kuɗi he ya zo wajen wani aminin shi sai su yi cinikin gida misali gidan zai miliyan guda gidan zai miliyan guda sai sai da gidan miliyan guda amma ya ce daga nan wata guda an samu kuɗi zan komo misali an ce miliyan guda maka gidan ƙara misali a ƙara sama in ya zo wajen amso kuɗin shi ai sabon ciniki zani gidan ya canzu a idan baka jika misali jika imma 800 ko ita ya karya mai gidan tun da kenan ciniki ne za a yi a nan kaga ya ci riba kuɗi ya ba da ya ci riba kuna ta kace bai yi wa ka ƙara wani ba a kurin yanda abin yake ba a ciniki sabu kuna ta kace shi wani ta kare aka amince aka amince a ciniki a rabu sai yanda abin yake haka za a yi kurin a takaice kurin ba magana sabon ciniki don ka a shigo da cuta ta a cuci mai bukata shi yasa kurin ta kai kuma a tara ciniki kurin ba sabon ciniki ba don irin wannan ana samun cutar mutane mutum ka kayan shi iya bukatar kuɗi ya ce da alkawalin a ƙasa zan saya kenan daga baya ya komo ya ƙara ma kuɗi misali a yanda da magana alkawalin haka nan ya ƙara ma kuɗi don ya maido shi kaga anan kuɗi ka bashi kuɗi da kuɗi ne a takaice kuɗi da kuɗi gidan shi misali ya baka miliyan guda ya ce amma zan komo nan da wata guda in san kuɗi zan komo baka miliyan ɗaya jika kaza wannan ba wannan ba wannan bane ba bai cikin khiyar wannan wannan kenan ya karya ma ya ba kuɗi dalilin game kari ne heje shi da a takaice kurin wannan ba da zai shirya ta amince kurin zaɓi na tada ciniki ba sabon ciniki ba in ciniki ne na biya ka biya na biya ka ana iya ragewa ana iya karyawa nan ciniki ya bada ka sai man gidan na sai na ba kudi na ba mun kare ana iya in ciniki ne aka yi na ba ba ba shi a ciki wannan ciniki ne ba daga amma wannan na magana alƙawalin kaza akwai abu zai shigo cikin na cuta jingina ka yau jingina misali haka ne misali zaman jingina ne ba da haka ne ka ba miliyan guda ga gidan nan gana wata guda sai an mun dawo ba ana ba akan gida duk wannan kaga da sunan jingina ne to kaga bai dace ka dalilin jingina kawai mutum wannan abu daban na kare yace kenan yanzu muna magana zabi na sharadi in dai aka yi sharadi wajen ciniki na za muna da dama mu duka mu tada tsawon wata guda a ana wannan dama kowa an ba shi ita ko ɗaya ya ɗauki wannan da laifin ko kowa ya ce iya san da ya tsawon wata guda ciniki mu za a yi tadawa wannan kowa ya da haƙƙin ya tada ciniki a ba shi kuɗin shi kuna ta kai shi ma wannan magana da ya yi ya ce ga hujja kan magana ruwa da bukhari ya kawo musulmi ya kawo haka imamun nasa'i cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce akai annabi umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا Labin Umar ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masu ciniki guda biyu kowa iya da zabi cikin wannan cinikin ayi ko ka ayi matuƙa ba su rabu ba ko kuwa daman cinikin an yi shi ciniki ne na zabi wani ka bayani kenan kenan kowa iya da zabi aka ajiye kan haka annabi kenan ya halitta a yi haka nan in kenan an yi shi daman an gina shi akan zaɓi tsawon wata guda abin da aka aiki aka rabu shi kenan sai khiyarul aib zaɓi na aibu kamar muka bana abin iya da aibu ya ce kar ta ƙaddama na hayo an kitimanin aib fai da shi tarar rajulu sil'atan ma'ibatan walam yadar bil'aib hatta tafarraka falahu raddu sil'at al'alaba'iha shi ba magana ni da kai bai magana ba ta da ciniki ba magana khiyar mun rabu mun kare to amma he zaman to akwai aibu abin da ka iya misali mota ce sai ka ce wannan mota ce ka ce wannan mota ce mota ce ma injin sa ko mota a ce wannan mota standard ce ana standard mota da ba ta bude motakin ta ba tun da ka ta motakin ta ba bude standard ce iya an hawa ta wata da kota biyu kota nawa nayi sai na je garaji wurin gyara da aka bude ya ga sankanta da kuma kuma saman sankanta misali amma yanka habi misali na hau mota na yawo na na kana kawo a nan ba wani magana kurin ya aka milo muku ina kurin kawo shi kanka eh ba wani ya magana a ko an biya kurin shari'a ta rike ka kai ka cuta mata dan cuta ka cuce shi ya rike ka ba shi kudin shi kai amshi kanka a nan ba a kula a tun da mun rabu waye wata guda ya wata umar shekara yi kai ka ja kai ka muna wuce eh ka mai dome ka mai dame kayan shi ba kudinka shi da aka ta ta take shi inda akwai aibu yace kenan yace kar taqaddamu nahyu an kitman aibu yace bayani ya gabata a baya na hana boye aibu sai da shi tara rajulu sil'a idan mutum ya sayi wani haja wani abin saidawa ma'iba mai aibu wala madar bi sani ba wala madar bil aibu bi san ba aibu hatta ta farqa he bayan an rabu da kace an rabu ciniki ya kare ko to an rabu he daga baya ya gano falahu raddu sil'a ila bai iya da dama ya maido wannan kayan saidawa ga wanda ya saida mishi an abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam من اشترى غنما مسرة فحتلبها فإن ردي أمسكها وإن سقطها ففي حلبتها ساع من تمر فنا رواية بخاري يكاو مسلم يكاو هكا أبو داود هكا إمام النسائي أبو هريرة كبار اللابارين شوى من زن الله صلى الله عليه وسلم يأتي من اشترى غنما مسرة دون دسي wata dabba ta mikiya ko akuya wadda aka ba ruwa aka bar ta hanza ta tum an gazo sai ga hanza kamar mai nono ce shi musarratan kaga hanza masha Allah kawai mai nono kaga na sai akuya mai nono duk ke nono kaga kaga ashe ta kaga asira ka nan gam ya bata ba ya ka tsatta a bata wata sha ci abinci a bata ba tsa ta kon biyu ko wani kwana guda nuna tam da kaka nono masha Allah akwai masaka nan cikin kasuwa zaka sanayi to wanda su irin wannan dabba dabba ta kasaya an bar hantsa ta an ta don ta cika he kasaya he da ka tatsa ya kaga ashe ba ta da nono kurin hantsa ta kumbura nonon daga baya da aka tatse wannan wani kidarwa da wuri aka zo ta babu to anan shine yace man shtara ganama musarratan wanda ya sayi dabba wadda aka aka tara mata nono aka bar tatsata fatalaba he tatsa daga baya gano to iya da zaɓi fa'in radiha amsaka in iya so iya na mage bukata ko ya bukata irin takurin iya da dama ya riƙe wa in su kita an hoye ba gabata mashi ba falahu kai fafi halbatta ya sa'ar mutamar sai ya mai dowa mai dabbar wannan a matin da ya sha nono a nan aka ce sai ya maido sa'i guda na dabino ya bashi inda ya sha nonon wa an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم فمن بتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وساع وساع التمر شما دي بخاري ترمزي ابن ماجه سنكار رواية بخاري ترمزي ابن ماجه يتي آه nan ƙasa yake maka bayani bayan ya ka atka yake cewa ana bi hurairah radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallama la tusarru al-ibl wal ghanam kakku tara ma raƙuma ko ƙananan dabbobi nono famun ibta'aha ba'd wanda ya sayi dabba wanda aka bar aka tara aka taɗatta dan nono kumbura a kan nono ce fa innahu bi khairin nazarain ba da an ya taliba iya da zaɓin abu biyu da ya gani ko ya rike in sha amsa in ya so ya rike wa in sha raddaha in ya so ya maida wa sa'a tamar da sa'i gudanar da binu shi ne ke muddi hudu kenan a ƙasa yake maka bayani wa kaza ce wa qawluhu la tusarru al-ibla wal ghanam la tajma'u al-labana fi dar'iha inda iradati ratba'iha kakku tara nono a hantsarta lokacin da ka so ka saida he ka bar ta tsatta hatta ya azumu dar'uha hal hantsa ta cika tab ya kumbura fa yuzannu al-mushtari anna kasarat labaniha adatan laha mustamira sai me sai ka wannan hatsa dabba mai nono ce he kamar da maka kamar da maka kullum haka take ita kuma dalilin barin ta ne aka ba ta tsaba ta kumbura haka shine ma'anar wannan magana kenan laihi ne boye aibu ne kenan wannan an ka misalin wannan kenan duk abin da yake da alaka da boye aibu to haramu ne kuma an ka saya ka an cuce ka kana dama ka mai ko yaushe ne ba maganar an rabu sai babbar rigima ita ce riba kace ruwan zirga gam duniya ba riba an suke ce in tere kusurin fa'ida ba laraba an riba ta'arifuhu makasurun riba daga riba ne huwa man raba ya rubu kalmar garin ta taso ya karu yana karuwa fa yi kuta bi ana rubuta da alif ba da wa kana ta riba da wau zaman ana asalin ta ana rubuta da alif riba ita muke magana kanta riba wannan da nasin qur'ani ya kakanta wa asalin riba الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى اهتزت وربت نما كان قسا زنزنا علينا ما اهتزت وربت نما كان قسا aka sauka mata da ruwa اهتزت وربت ta motsa ta kumbura nan kenan ƙasa kasashiya idan aka yi ruwan sama shine ake mana ihtazat ta dan motsa kuma ta kumbura ta tana ƙasa kenan na alama niman ta sauƙasa to nan ka kalma mai warabat ke mana ta kumbura ke wanta ƙari kenan wata kumbura shi kenan mana riba kenan kalma ta samu daga ƙaruwa daga ƙaruwa abu daɗuwa abu daɗu wa in ma fi muqabala wa in ma fi muqabala ka dirham bi dirhamain kenan in ma abun abun a karan kanshi a ƙara shi ma na ƙari a karan abun a zaman kanshi zaman kan misali na ƙasa ta ƙaru ko kuwa dirhami ɗaya da dirhami biyu kaban ɗina baka biyu misali shi ne kalmar zami magana a kamar asalin haka kalmar riba a musulunci a riba muharramun bil kitabu sunna wa ijma'il umma ita riba haram ce a ƙur'ani da sunna kuma da haɗuwar al'umma ijma'i ne kowa san riba haramun ce ya kawo faɗar Allah subhanahu wa ta'ala قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يا كوما إيماني اتقوا الله كجزء عن الله وذروا ما بقي من الربا كبر دل أبن دي سورانا ربا إن دي هركنا دي إيماني نما بقي من الربا za mu zo mu yi mu'amala ta kasuwa ta riba kaban na ƙara ma ka zo kaza yanzu ɗan misali na gane na gane misali tsoron Allah ko na ji wa'azi in aka zo misali na baka miliyon ɗaya za ka miliyon ɗaya da jika ɗari in muka tuba na hasa ba ta za a yi ba wannan miliyon ɗaya ta zama haram gaba ɗaya wannan jika ɗarin ce riba ba wancan kuɗin ba ne ba suka zama riba su wancan kuɗin kuna ka ce riba wannan kuɗin da aka ƙara shi ake ma suna riba to wannan riba ce an ka tuba ita za ka bari sai ka ware ta sai ka ɗauke mashi baka milikin ka guda ka ci miliyon ɗaya da rabi jika ita wani ka gane wa'azi yanzu a kuɗinka ba da kuɗin gaba ɗaya tun da baka miliyan ɗaya da rabi a ce sun zama haram gaba ɗaya a wannan jika ɗarin da na ƙara ta mutane ita ce zan ware daga cikin dukiyata shi ne raba wannan ƙarin da aka yi zai yan tera suka ce yan tera an zo ya ce kenan nan ko da kaɗan ne ko mun kaɗan kin shi wazar ma baƙi mana duk abin da ke zarba ne don menene na da suke kawo maganar da aka kawo na aye na kuma masu da aka ce la ta kulu riba ta fa muda'afa yasa kakku ci riba linki sama limki sama limki yasa kawo riba da magana da magana riba riba daban riba daban illa za mu zo mu ga maganganun malamai magabata lalle jamhu mahi yawa sun ta kan riba akan abu don mai matsalar a yau ta kudi misali ta kudi da jamana ta sefa naira dola asalin kalmar riba ta zo akan zinariya da azurwa zahabu wa dirham dinar wa dirham to wannan zamani da ya kawo kahi yanzu dama an yi fulus wani abu ne ba dinare ba ba dirhami ba ake mu'amala da shi a yanzu shin shi ma matsayin dirham yake da dinar shi ma akwai riba a ciki domin annabi ya ware abin da aka ce ma riba ya ware da alkama da da alkama da sha'ir da zabiru da dabino da gishiri ya ce da azurfa da zinariya abin shi da ya ware su kadai ake riba a cikin su wannan sai ta fita kan kana to yanzu rigima na ake malamai suka ce a yanzu mai yawa sun ta akan cewa masa'alar riba akan ko menene na kudi wannan kudi na yanzu a matsayin suna matsayin dina da dirham akwai su malamai suna nan kuma akwai su cikin suke su suke ci a ai asali wannan kudi namu dolar ko sefa ko naira ba kudi ba ne a ba kudi ba ne ba me yasa suka ce saboda bai da kima mai zaman kanshi irin na dinar ko azurwa yanzu misali a yau za a waye gari a ce kurin zinariya ta koma zero ta koma tamma a haɗa baki kurin a ce ta koma zero ta koma banza kaje kaje banza kurin wasu nawa amurka da gaiwa azurwa ta koma banza don aje aje banza amma wa sai fawa naira wa ya ce yau daga yau naira ta musoke naira kuran yau da ya ce daga yau sai fa ta kare aiki dole aji aji banza ana iya yi ko a ce daga da ba muna ba sai ba muna faran faran sai da ana ga gana ne sakan fusan ta koma san fusan ko da muna kashi 50 cikin 100 akwai aka ta koma ɗera na aka aka kare kudin aka kare kudin tsaka aka kare mu kudin ta ce kai wannan kaga ce ta kenan wannan kai suke cewa kenan wannan kuɗi namu suna matsayin haja da bino da shinkawa da kuli-kuli da wani abu wannan sai suka tsaya su a wajen su da sai basu da yawa suka tsaya akan cewa kenan shine ai wata shekara ka samu rigima a Najeriya wani malami da ya wannan magana ya ce babu zakka babu riba a cikin naira da sefa da waye da dole aka ta hayaniya da malamai aka ta abu lalle maganar shi shi mai kurmin mutum ya san da magana kada wani wata kashe magana ka dauka mutumin kaman kahuri ne ma ya kana abu sabo abu ka san akwai shi kuma akwai masu maganar kuma da madogara su illa an rinjaye ra'ayin su kuran eh dan kaka ce kuran ya wani ce ma ga madogara shi tsaya ta baka ce ya zama kahuri ma ya saka ayi qur'ani ya zama kahuri a wata fa'inta ce ta zo amma wasu mahiyyun malamai na misali a ta kibar ulama sai suka rinjaya duk da akwai zama da aka cikin mai malama wani ya tsaya ce shi gaskiya iya nan ya tsaya ya toki kan shiga akwai akwai riba ya ce ɗaya suke ya ce sa bai daba ce ɗaya suke ba a ce akwai riba cikin su kenan a wajen wannan mai magana kenan akan sifa da naira da wane ne kurin ka- kayan kasuwa ne ala ala wannan amma mahiyo malamai sun tahi kuma masu karhi kan cewa duka su ma suna matsayin naira suna matsayin azurfa da zinariya wannan tarjihi ne rinjaya zuwa ce ta magane tarin ja kiyasi ne aka yi da wancan kama ɗauka na sine guda kama abu ɗaya ne shi ne magana kenan don wani abu da kama raddi ka sanar da kama zaka mai raddi ka ba wasu jahili ne san komai ba a ba jahili bane ba ra'ayin wasu ne ɗauka da an rinja ra'ayin su kuran shi ne magana kuran su da abu da ke saɓanin irin wannan duk da an rinja abu akwai bambanci da abin da bai da asali mutum ya yi hudi a ce mai jahili eh Allah shi da mu yanzu dai muna magana duka maganar riba kenan to shine wasu masu magana da Allah ya ce la takulu riba da adaba mudafa kaku ci riba limki sama limki yace ce wai riba aka hana limki sama limki riba limki sama limki wa kenan misali kasa kayan jika guda ba ka sara ba jika jika uku tunda ta huce jika biyu ba kana ce har jika biyu kana iya ci kana iya saya wannan ba riba daban aribihu daban riba daban aribihu daban riba daban riba daban riba a musulunci ba ta da iyaka ba ta da iyaka riba yadda ya dace darajar kayanka gan gudu annabi sallallahu alaihi yayi magana akan yayi magana akan akan maganar alba addu'a ga mai saukin kai wajen sai ko saidawa ana so mai sai da kaya kai tsada amma akan kai wani hali kayan ne halin kasuwa zai sa kayan da ka saya da arai hawaye daraja ba mai hana ka limka ka saida manzo Allah da kanshi ya ci riba san fursan ya tura a same dabba ta laye da dinare guda mai sayan da ya je sai sau biyu a hanya ya ga mai saye ya sai da ɗaya dinare guda ya kawo manzo Allah da dinaren shi guda da dabba riba san fursan annabi ce Allah albarka cikin kasuwancinka na mai mai addu'a kenan kuma misali mun ga muku misali a yanzu mutum akwai wurare da aka sayanin shekara talatin baya ko arba'in baya jika uku uku suke hilayen a yau sai su kai miliyan hamsin ya ce ka sai da arha jika uku kaga ta so ba hali ne kasuwa ta kawo ba mai zaginka don ka sai da miliyan hamsin halin kasuwa ne kawo ba ka zama riba in dai ba hidan da ce ka zama riba idan karan wure ne mun san kudin ka baka buga mini shi ka zama riba amma riba mai ƙa'ida mutum da amince da komi ka yi daraja aka saya ba cewa tana da iyaka eh wannan shi ne Allah wannan kamata matsi da darasin don za mu zo bayani duka kan irin ma'amaloli da muke ciki a zai Allah a sati mai zuwa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته